ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren lahad ne wanda ya daidai da daren 26 ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1428 daidai da tara ga watan jun shekara ta 2007 muna karatun littafin umdatul ahkami al-kubra ta al-imam al-hafiz abdurghani ibn abdul wahid al-maqdisi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi Allah malam yi wa yaran nan malam yace babu tayammumi babin da ke magana akan taimama abinda ake nufi da taimama ita ce wata hanya ce da musulmi yake bi ya tsarkaku saboda kasantuwar janaba da ya samu kanshi ba shi da halin yin wanka ko saboda rashin ruwa ko kuma ga ruwan amma ba zai iya amfani da shi ba saboda larurar sanyi ko rashin lafiya ko tsoron karuwar rashin lafiyar ko kuma ga ainihin ruwan amma babu abin ɗiban ruwan ko ga ruwan babu abin dafa shi ko wata larura makamantan haka to mutum ya buƙatu zuwa ga ibada kuma ga babu halin yin tsarki shine sai ya koma zuwa ga wannan ibada ibada ce ta je kana yi ka wato lokacin da za ka yi ibadar kadai za ka iya amfani da ita amma ba wai in kai taimama shi kenan janabar da kake da ita janabar ta kau ba gaba daya a sai dai ka yi domin wannan bukatar daga baya in ka samu ruwa kuma kamar yadda zamu zo mu ji sai ka zo sai ka yi wanka ne haka al'amarin yake ita wannan ibada ana yin ta ne da duk abin da ya zan fili ne wanda yake ainihin wato kamar yadda zamu zo mu bayani fili kawai sarari ko wuri wannan abu ya shafi ƙasa ne ko bai shafi ƙasa ba wuri dai za mu zo mu yi bayani in an yi haƙuri insha Allah ta'ala amma asalin ma'anarta da harshen larabci shine nufi Allah yake wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi akhirihi illa an tughmidu fi kar ku nufi mummunar dukiya ku haɗa ta da ainihin kyakkyawar dukiya wajen bayar da ainihin sadaka to nufi dai asalin kalmar abin da take ma'ana kenan amma anan tana nufin wata hanya ce da musulmi yake bi ya tsarkaka tsarki na je kana yi ka babu tayammumi mala yace babin taimama عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم imranu dan husaini Allah ya kara mishi yarda yace lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ga wani mutum ya keɓe gefe guda lam yusalli fil qaumi bi ya salla tare da jama'a ba jama'a musulmi sun idar da sallah shi kuma yana gefe guda a zaune ko a tsuguna ko a tsaye a ƙasa ne ya ce qala ibn al-mulakkin fil ilami al-imam ibn al-mulakkin ya faɗi a cikin littafin al-ilam bi fawaid umdatil ahkam babban sharhi na littafin umdatul ahkam sughra wannan littafi mujalladi goma ne mana yace a cikin ainihin wato kashi na farko na wannan littafi a shafi na ɗari ɗaya ko kuma ainihin wato a takarda ta ɗari ɗaya da goma sha hudu a fuska ta farko ya yi amfani da makhtutin kenan wanda ba a buga ba yace hadha ar-rajul al-mubham huwa khallad ibn rafi' ibn malik al-ansari wannan ainihin mutum wanda ba ambaci sunan nan nashi ba sunan shi wato shine khalladu dan rafi dan malik al-ansari amma sai ya ce walin nazari fihi majalun amma kuma akwai fage na aje a bincike wato shi dai yana ganin cewa wannan mutumin ne wanzur fatahul bari yace ka duba ainihin littafin fatahul bari mujalladi na ɗaya shafi na ɗari hudu da hamsin da ɗaya ina fatar mun gano to an idar da sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wani mutum a keɓe gefe guda haka lam yusalli fil qaumi bai yi sallah tare da jama'ar musulmi ba faqala sai manzon Allah yace ya fulanu ya kai wane ma mana haka an tusalli fil qaumi me ya hana ka shiga cikin al'ummar musulmi kai sallah tare da su faqala ya rasulullah sai mutum yace ya manzon Allah asabatni janabatun wala ma'a janaba ce ta same ni kuma babu ruwan da zan yi alwala babu ruwan da zan yi wankan janaba da shi qala sai annabi yace alayka bis-sa'idi ka samu fili sai ka yi tsarki fa innahu yakfika in ka je ka yi tsarki a wannan fili ya isa maka wato ka je ka samu fili kai taimama ma'ana as-sa'idi fili ko guri muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ainihin ruwaito wannan hadisi wannan hadisi ya nuna kenan idan musulmi ya zo zai yi sallah ga lokacin sallah ya yi amma babu ruwan da zai yi wankan janaba to ya halatta a shar'anta sai je sai amfani da ainihin wato abin nan sai je amfani da fili sai ya ita nuna sai ya sallah insha Allah muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka ruwaito shi bukhari ya ruwaito wannan hadisi mala ya ce rawahul bukhari wal lafzu lahu bukhari ya rawaito wannan hadisi da wannan lafazin da kaji a lamba ta 348 wa amma muslimun amma muslim ya rawaito farawahu sai rawaito wannan hadisi a lamba ta 682 mutawwalan ya rawaito da doguwar riwaya wa bi ikhtilafin fi lafzihi da kuma ainihin sabani a cikin lafazin jama'a kun ji wannan hadisin wannan hadisin ya zo ne ya nuna mana cewa taimama sauƙi ce ya haka idan baka samu ruwan yin a wankan janaba ba sai ka je ka samu wuri sai kai taimama ina fatar an gani عن عمار بن عن عن عمار بن ياسر قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة Ammaru dan Yasir yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aike ni game da wata bukata fa ajnabtu sai janaba ta kama ni wato kamar aiken ya zama ko na kwana ne ko makamantan haka har ya kai wannan sahabi ya yi bacci ko kuma janaba dai ta kama shi ta wata hanya falam ajidul ma aiti sai ban sami ruwan da zan yi wankan janaba ba fatamarragtu fi sa'idi kama tamarragu dabbatu sai na je na samu wuri sai na burgima kamar yadda dabba take burgima kowa sai da jaki yake kwanciya ƙasa yake burgima to shi anan ammaru ibnu yasir sai ya kiyasi yayin da ya zama janaba ce ta kama mutum ai inda akwai ruwa zai wanke jikin shi gaba ɗaya ko to yanzu tun da dai al'amarin ya zama babu ruwa sai ya kiyasi ita ƙasa ɗin ta tsaya madadin ruwa sai ya kwanta a ƙasa ya ta burgima kamar yadda ainihin dabba take yi ثم أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هيك سينا جورم النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له سينا أنبتا مشي تيوا جنبا تاسا ميني سأد يا أيكيني أما كما سينا كنت أقصني تبرجما مدد وان كان جنبا دبا سامروا با فقال سي النبي صلى الله عليه وسلم هيك إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا أي يا إسرمك عندك هيا هكذا أنا ينكا ثم ضرب بيديه الأرض darbatan wahidatan sai manzo Allah ya bugi kasa da ainihin tafukan hannayen shi guda biyu bugun kasa sau daya thumma masaha shimala ala al-yamin sannan sai ya shafi hannun shi na hagu wato sai ya dauki hannun shi na hagu ya shafi hannun dama da shi wa zahiri kaffai wa zahira kaffaihi da kuma ainihin wato bayan tafukan hannayen shi wa wajhuhu da kuma ainihin fuskar shi abinda wannan hadisi yake nufi shine da ya bugi kasar haka sau daya wannan bugun kasar sai ya shafi ainihin hannayen shi hannayen kuma zuwa wuyan hannu kawai da ya shafa zuwa wuyan hannu sai kuma wannan da ya tafin wannan bugun kasar guda daya sai ainihin shafa fuskar shi haka da shi ina fata mun gani taimaman haka ya zo a cikin sunna bugun kasa ake so daya wannan bugun kasa so ɗaya shi za a shafi hannu shine za a shafi kuma ainihin abin nan fuska da shi na biyu bugun kasan nan da ake yi idan ba bugu ne wai bugu sai ka make ta har hannunka ya yi zafi ba a'a dafa hannayenka haka ba kai kawai shikenan ya isar maka ina fatar mun gani muktasarin yake wannan hadisi a takaice malamin ya kawo shi muttafaqun alaihi bukhari da muslim su suka rawaito wannan hadisi ga shi a kasan yana yake rawahul bukhari bukhari ya rawaito wannan hadisi a lamba ta 347 ومسلم مسلم ما رويت وانا حديثي وسياق له لفظ da aka kawo na muslim ne a lamba ta 368 sallah ku kara fankan nan yau وزاد المصنف رحمه الله في الصغرى حديثا واحدا هو to anan akwai hadisi ɗaya da shi malamin ya ƙara wato al'imamu abdul ghani kamar yadda na faɗa mana jiya ga waɗanda ba su da muska irin wannan shawarar da nake ba ku ita ce duk ranar da za a yi wannan karatu in kana da umdatul ahkamin ka sura sai ka rinka tawowa da ita duk inda aka zo karatun babu in ka ji an ce sai malam ya ƙara sai ka duba shi malam samir yana ƙoƙarin ɗibo hadisan da suka zo a cikin littafin umdatul ahkami as-sura waɗanda ba su zo anan ba sai kawo a ƙasa sai zama yana haɗa littattafan kenan ina fatar mun gamu yace ba wannan hadisi shine hadisi na 43 a cikin littafin umdatul ahkam as-sughra an jabir ibn abdullah radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يؤطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر جابر بن عبد الله الله يقارى مسير داشي دم هاي فين شيتي لله النبي إراد أنتم الله ثبت أجريش ياتي أعطيت خمسا أن باني أبو بيار لم يؤطهن أحد من الأنبياء قبلي babu wani annabi kafin ni wanda aka ba shi irin waɗannan abubuwa ma'ana akwai wasu abubuwa khususiyya annabi sallallahu alaihi wa sallama na darajoji wanda ya samu sauran annabawa ba su samu ba abu na farko yake nusirtu bin ru'ubi masirata shaharin an taimake ni da razana al'umma firgita al'umma tun kafin in isa kansu da wata guda kafin annabi ya isa wani gari da zai yaki garin da wata guda mutanen garin sun firgita da shi sun kuma razana da shi a sai ku rarrage jama'a wannan kawai muka ci a tsara abin da ya kamata a yi tsari wallahi ita wannan ta yi sauran da ba su kawai tun da ba wanda ya sani ku bari وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا sannan an sanya ƙasa gare ni ta zama wurin sallah kuma wurin yin tsarki abin da wannan hadisi yake nufi shine duk inda musulmi sallah ta kama shi kamar yadda zaka je ce fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu salatu falyusalli duk inda sallah ta kama wani mutum cikin al'umma ta inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ainihin tashi yayi sallah wa uhillat li al-ghanaim sannan an halatta mini cin ganima ولم تحل لأحد قبلي كافني باب وان da aka halatta mai ganima kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da annabawa da al'umma in suka yaƙi suka tara dukiyar kafirai da suka kwata sai dai su tattara ta in suka tattara ta sai wuta ta zo ta cinye daga sama ishara akan cewa an karbi yaƙin su da suka yi amma annabi sallallahu alaihi wa sallama sai aka ce mishi ya halatta da shi da sauran al'umma shi fice wa utitu shafa'a sannan an bani ceto sauran annabawa gaba ɗaya ba a ba su ceto ba manzon Allah ne yake da ash-shafa'atul uzma babban ceto shine yake nufi da ash-shafa'a anan wanda ceto ne shine ceto na dandalin alkiyama cewa a zo a yi wa mutane hisabi manzon Allah ne kawai yake da wannan darajar sauran annabawa ba su samu wannan mukamin ba wa kana nabi sallallahu alaihi wa sallam yub'athu ila qaumihi a wancan zamani in aka tashi aiko annabi sai a aiko shi zuwa ga jama'ar garin su kadai wa bu'istu ila nasi amma amma ni sai aka turo ni zuwa ga mutane gaba ɗayan su kun ga waɗannan abubuwa guda biyar waɗanda manzon Allah ya same su sauran annabawa ba su same su ba sauran al'umman annabawa ba su same su ba to abin da ake so a cire hujja anan shine addinin musulunci ya zo da sassaucin cewa duk inda sallah ta kama ka sai ka je ka yi idan ka nemi ruwa baka samu ba sai ka samu wuri sai kai taimama sai kai sallah a cikin waɗancan addinai babu wannan sassaucin in aka ce masallaci masallaci duk idda baka samu masallaci ba to ba za ka yi sallah ba in aka ce ibada da ruwa to ibada da ruwa duk idda baka samu ruwa ba ba za ka yi ba to amma yana daga cikin rahama da ta zo cikin wannan addini namu shine samun ainihin wannan sassauci din Allah maraukakin sarki ya taimaka wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi a lamba ta 335 muslim kuma a lamba ta ɗari biyar da ashirin da ɗaya to sai mu koma cikin matanin umda malam yace an abdurrahman ibn jubair al-misri an amr ibn al-as qala ihtalamtu fi laylatin barida fi ghazwati ذات السلاسل فأشفقت أن إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا wannan hadisi na abdurrahman dan jubairin al-misri ga sha kasa yake siqatun wani amintaccen malami ne arifin bil fara'id yana da ilimi akan sanin gado tabi'in kuma tabi'i ne shahida fatha misra da shi aka yi yakin da aka ci kasar misra da yaki mata saba a sanata saba'in wa tis'ina ya rasu hijira na da shekara casa'in da bakwai allah ya gafarta mishi wannan tabi'i mai suna abdurrahman dan jubairin yace an amr bin al-as qala amr dan as yace ihtalamtu na yi mafarki fi lailatin baridatin a wani dare mai matukar sanyi fi ghazwati zati salasil a yakin da aka fi sani da yakin sarkoki me yasa ake ce mishi yakin sarkoki malamai sun kawo bayanai da yawa wadda samir ya kawo waɗannan bayanai a nan amma ina son ku gane a takaici an kira shi yakin sarƙoƙi ne saboda lokacin da aka je za a yi yakin kafiran gaba ɗaya sai suka bi suka zuba wa jikinsu sarƙoƙi da nufin cewa ko da an biyo su don kasu gudu ma'ana ita ce sai aka sai ka ɗaure sarƙa a ƙafarka sai a ɗaure da ɗan uwanka sai a ɗaure da wancan sai a ɗaure da wancan suka yi canin kansu suka sarƙafe kawunansu yadda ko makiya sun biyo ko in wani ya ji tsoro zai gudu ba yadda zai gudu aka ce dalili na farko kenan da aka sanya wa ainihin wannan yakin zatu salasil wasu kuma suka ce a sunan wurin da aka yaki ne sunan shi salsal haka dai aka ta kawo dalilai amma dai kun je daga ciki to aka ce a wannan yaki da aka sa wa suna zatu salasil fa ashfaqtu in tasaltu an uhlika amur dan as ya ce ya yi bacci ne sai mafarki ga daren da sanyi kuma sai mafarki ya fitar da mani to sai ya ga cewa idan har yi wanka zai mutu ma'ana ta kenan in har yi wankan jaraba da ruwan sanyi ga daren na da sanyi zai mutu fata yammin ya ce shi kenan sai ni wa kaina fatawa sai na je na taimama sun masallaitu bi ashabi subha sannan sai ni wa jama'a ta limancin sallah asuba فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم da aka dawo gida sai suka faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shugaban tafiyar mu janaba ta kama shi sai bai yi wanka ba je ya ke nuna sai ya alwala sai ya sallah da haka ya mana limanci fa qala shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya amma ya kai amma sallaita bi ashabika wa anta junubun da gaske ne kayi wa jama'a kalimanci a halin kana da janaba kun ji jama'a haka aka kawo labarin so da dama idan husuma ta faru abokin husuma baya so ya bada labarin gaskiyar abin da ya faru kun ga abin da ya faru janara ce ta kama shi tun farko ya faɗa yace kuma daren yana da sanyi sai ya ga cewa in yi wanka zai mutu don haka tun da shi malami ne sai wa kanshi fatawa sai je ya taimama sai limanci amma su jama'a ba su ji daɗin haka ba da aka zo da kamata ya sai su zayyana wa annabi labarin yadda ya faru ko amma da suka zo sai suka ba shi abin a dunkule sai suka ce ya manzon Allah ya yi mana limanci yana da janaba ya yin wanka sai ya taimama kun ga wannan sun yi ne don su harzuka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma a matsayinka na shugaba in aka kawo maka labari duk yadda ka amince da wanda ya baka labarin karka saurin ɗaukar hukunci sai ka ji daga ɗayan tukuna da annabi ya tashi bai ɗauki maganar da zafi ba sai ya ce ya kai amur da gaske ne ka yi wa jama'a kalimanci kana da janaba kun ga haka aka gaya mai shi ma sai ɗau magana a haka yace fa akhbartuhu billazi mana'ani min al-ightisali sai na bawa annabi labarin abin da ya hana ni yin wankan janaba janaba ta kama ni ga sanyi ga ruwan sanyi naga kuma in ne wankan zan mutu wa qultu kuma sai na ce manzon Allah inni sami'tu Allah yaqulu na ji Allah yana cewa wala taqtulu anfusakum kar ku kashe kawunan ku inna allaha kana bikum rahima Allah na jin tausayin ku to in kuma ne ranka da ruwan sanyi zan mutu na kashe kaina kenan to na saba wa Allah ina fatan kun fahimci wannan yace saba ita nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi kalkale da dariya walam yaqul shay'an daga nan bai ce komai ba ina ma'anar wannan maganar abinda wannan sahabi ya yayi daidai kenan duk sanda ya zama ga tsananin sanyi ga ruwa da sanyi ba yadda za ka ɗinɗima shi sai kai taimama sai kai sallah to ka yi daidai ina fatar mun gamu gashi ma nan yace hasan wannan hadisi kyakkyawan hadisi ne allaqahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya kawo wannan hadisi ba tare da ya ambaci isnadi ba yace duba fathul bari mujalladi na ɗan shafi na 454 wa wasalahu abu dawuda al-imam abu dawuda ya kawo wannan hadisi da isnadi cikakke wato bukhari bai kawo isnadin shi cikakke ba abu dauda sai ta cikakken isnadi wa qawwal hafiz isnadahu ibn hajar sai yace isnadin wannan hadisi mai karfi ne wan zarna sahal hadisi wa mansukhihi malam samir yace ka duba littafin nasikhul hadis wa mansukhihi a shafi na 137 sai yace bi tahqiqi da tahqiqi da da ne jama'a kun ga shi yasa ake so karka zauna da jahilci za ku zo ina son ku auna wannan hadisin da wani hadisi da za mu karanta ba da daɗe wannan ba za ku ji larura irin wannan sai ta kama wani amma shi ba malami ba ne shi ba ɗalibin ilimi ba ne sai tambayi jama'a ala gafarta malamai ina ganin shi yana ganin su ustazai sai ɗauka malamai ne ashe su ma irin shi ne siffa suka fi shi kawai ta malanta amma ba su da komai na ilimi suka ba shi labari ya ba su labarin cewa ga janaba ta same shi ba shi an je wurin yaƙi an fasa mai kai in ya ɗibi ruwan wankan janaba ya zuba a ka ruwa zai shiga kwakwalwar shi zai mutu suna ganin ya halatta ya ke nuna ya sallah sai suka ce bai halatta ba ya ce in na yi zan mutu suka ce a ina ai ba wata fatawa sai kayi wankan janaba ice ko na yi zan mutu suka ce to iya karatun kenan to da yayi sai ya mutu da ya mutu aka ja gaya annabi sai annabi ya ce Allah ya tsine musu albarka su suka kashe shi da da ya tambaye su ba su da ilimi ba sai su tambayi wanda ya fi su karatu ba to annan kun ga ka fara duban shi kanshi tukuna ba shi da komai na ilimi amma ga kunci ya gani amma da yake ba wanda ya iya dole sai ba abin da yake ganin waɗanda sun fi shi din wannan kuwa da ya fatawa ya ji sun kuntata mai sai wa kanshi fatawa to kar ka sake ka zauna bakin jahili ya zama jahilcinka jahilci ne wanda kai baka shiga cikin malamai ba amma kana cikin ɗaliban ilimi shine ma'ana manya-manyan matsaloli na addini su taso to nan ne za a nemo malamai amma matsala wadda take gama gari za ka iya biya wa kanka bukata amma in ba haka ba to za ka shiga cikin rudani Allah ya kiyaye yace wa fi riwayatin ukhra a cikin wata riwayar daban nahwahu kwatankwacin wannan hadisi wa kala yake faghasala maghadinahu sai ya wanke cikin cinyoyin shi haka daga cinyoyin shi amma daga ciki haka wa tawadda'a wudu'ahu li salati kuma yayi alwala irin alwalar sallah sunna salla bihim sannan sai ya musulmanci wannan riwayar hadisi malam samir yake hasanin ita ma kyakkyawa ce rawahu abu dauda abu dauda ya rawaito ta a lamba ta 335 to yanzu kun ga waɗannan riwayoyin sun yi karo a zahiri dan can ne aka ce yayi taimama nan kuma aka ce ya yi alwala har ya ɗibi ruwan ya ɗan wanwanke bayan cinyoyin shi sai malam samir ya ce wa jama'a al-bayhaqi bayna tayammum fi riwayati sabiqa wa bayna al-wudu'i wa ghasl al-maghabin fi hadhihi riwaya al-imam al-bayhaqi sai ya ce ga mafita cewar ya yi taimama kuma ya yi alwala kuma ya ɗibi ruwa ya wanke cikin cinyoyin shi faqala sai ya ce yahtamilu an yakuna qad fa'ala ma nutila fi riwayatayn jami'an ta iya yiwuwa duk ya haɗa abubuwan gaba ɗaya ya yi su ghasala ma qadara ala ghaslihi sai ya wanwanke iya idda zai iya wanwankewa na bayan cinyoyin shi ya dan yi lullume haka ya dan shashafa ruwa haka bayan cinyoyin shi an gane sannan ya zo ya buga taimama sannan kuma sai ya alwala ga sauran gaɓoɓin wata yammama lilbaki sauran kuma ya taimama kaga ya haɗa abubuwa kamar uku kenan wankan bai cika wanka ba ga kuma taimama ga kuma alwala riwayoyin tun da sun tabbata tana iya yiwa duk haka ya hada duk wannan dan zai nemo wa kanshi mafita ne ba wai ana cewa in haka ta kama kai haka za kai ba a'a kai idan wannan matsala ta faru kawai ta nema za kai amma shi yanzu ya samu kanshi a kunci ne sai tambayi waɗanda yake ga suna da ilimi sai ji sun nuna babu sassauci to a nan za ka gane wata ka'ida ta musulunci ita ce almashaqqatu tajlibu taysir duk inda tsanani yake to dole sauki ya zo duk sanda ka je wani malami ya baka fatawa ta yi kunci to abu mafi sauki da za ka yi karka aiki da ita sai ka tsaya jingun jingun kana jiran mai kyau ta zo abinda wani sahabi ya kenan watan azumi ya tsaya sai ya gaske kuma baya iya haƙura da matar shi yana jima'i da rana ne da daddare to yanzu in ya ce ga azumi ya tsaya kuma ya jima'i da rana kaga azumi ya kare kafara ta zo da ramuwa sai wa matar shi zihari amma iya na wannan wata ya yi mata haka ne don ya samu shamaki tsakanin shi da ita to ya samu shamakin ya amma ran nan kuma sai kasa haƙuri sai ya sadu da ita ya ce da ya sadu da ita sai dai tambayi malaman ƙauyensu sai malaman ƙauye suka ce zai ba da awaki guda ɗari to awaki guda ɗari nan da nan haka babu bayani ya ce to shi ba da hali suka ce baka da halin ka je kai jima'i kaga wato ma'anar magana su babu sassauci shine gudo wurin annabi to kaga mahallin shahid kenan duk sanda ka ji fatawa ta yi kunci to kafin ka aiki da ita samu wani wanda ka amintu da ilimin shi a ji shin akwai mafita amma musulunci bai zai rusa ka ba bai zai takura ka ba bai zai kuntata ka ba duk laifin da kai kuwa musulunci ya zo da yadda za a bi abin a cikin sassauci ina fatar mun gane duk wani sassauci da amnesty international take nema wa dabbobi da menene da menene wallahi duk ƙarya ne musulunci shine hakikanin yancin dan adam da dabbobi Allah ya taimaka to gashi ya ce wa an jabirin kala kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajarun jabiru dan abdullahi ya ce mun fita don yin tafiya sai aka jefi wani mutum da dutse fa shajjahu fi ra'asihi sai dutsen ya fasa mishi kai sun mahtalama kuma sai kwanta bacci sai mafarki ya fitar da mani fa qala li ashabihi sai ya ce wa jama'a shi gashi ma yace fil hashiya a cikin hashiya a gefen wannan littafi sai aka sa ha fasa ala ashabahu sai ya tambayi jama'a shi abokan tafiyar shi hal tajiduna li rukhsatan fi tayammum yace ko kuna ganin akwai sauki da za ku samu mini cikin karatun ku cikin ilimin ku game da in yi taimama fa qalu sai suka ce ma najid laka rukhsatan ba wani sauki da muke iya samun maka saboda mai ilimin nasu karami ne kuma da haushe yake karamin sani ko kune ne ba wani sassauci da za mu iya samun maka wa anta taqdiru ala al-ma'i matakar kana da ikon kai amfani da ruwa to babu sassauci fa tasala sai ya wanka fa mata sai ya rasu falamma qadimna ala nabi sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidhalika da muka iso wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka bashi labari ai wannan mutum a ga alhalin da ya shiga ya tambaya suka ce babu sassauci shine sai wanka kuma sai ya rasu fa qala sai manzon Allah yace qataluhu sun suka kashe shi qatalahumullahu Allah ya kashe su a wata riwaya qatalahumullahu Allah ya tsine musu albarka ma'ana tsinuwa ta halatta a wasu halaye waɗanda bukata ta kawo tsinuwar kuma ko daga musulmi ne don gashi nan musulmi ne amma annabi ya tsine musu saboda wani mugun aikin su domin wannan muguwar fatawa ce ba ka da wadataccen ilimi ka je ka hallaka mutane shi yasa a cikin hadisi manzo Allah yace man tafabbaba wa lam yu'lam minhu tibbun fa huwa zaminun wanda biyo likitanci ba a san ya iya likitanci ba to duk abin da ya barnata sai ya biya in ya kisan kai sai ya biya idan ya jiya wani rani sai ya biya ma'ana mutum ya zama a madunga kawai daga ganin kurji sai jefa wuka to sai ya biya dole ne ya zama kenan in za ka yi fatawa idan kana da ilimi in baka da ilimi ka ce baka sani ba ya katta kenan ka zauna lafiya sai manzo Allah yake ala fa'alu in lam ya'lamu yo ba su sani ba me yasa ba su tambaya ba to wannan sai bude kofa ta biyu ashe idan kai malami ne a mustawarka a daidai matsayinka ma'ana malami ne kana karantar da yara islamiya ko malami ne mai wa'azin juma'a kai iyakar darajar ka kenan sai aka jero maka tambayar da ta sha kanka to sai ka duba akwai wani malami da ya fi ka ilimi wanda ba ka je ka tambaya in akwai sai ka ta dakatar da su sai ka je ka ƙara tambaya gaba idan babu fa tun farko baka sani ba sai ka ce baka sani ba ko mun fahimta domin nan cewa ala sa'alu izlam ya alamu da ba su sani ba me yasa ba su tambaya ba wannan ya nuna kenan in an tambayi malami abin da bai sani ba zai iya zuwa ya tambaya in yana da halin ya bincika fa zai iya zuwa ya bincika duk matsayin su ɗaya da tambaya ina fatan mun gane inna ma shifa'ul ilmi su'alu yanzu Allah yace maganin jahili shine tambaya ma'ana yanzu su waɗannan jahilai ne tare da cewa ga su da ruwan malamai to wannan shine ake kira al-jahab tartibi wato jahilci ne wanda ka ɗan yi ilimin amma kai ma bai wadace ka ba balle ka iya wadatar da wani to akwai mutane da yawa irin wannan matsayin kuma abin da nake baiwa irin waɗannan shawara shine kar ka taɓa wuce matsayinka ka je ka tara jama'ar ka kana karantar da su kawa'idi a anguwarku saboda duk anguwar ba wanda ya iya kawa'idi to wallahi kayi daidai ba kai kuskure ba amma duk matsalar da aka kawo ko da sun naɗa ka kai ma babban malami ne sai kai ka nuna a'a yanzu kana karantar da su mabadi'ul islam ne matakan farko na ilimin addinin musulunci amma kai ba babban malami bane in suka rinka sharo matsaloli sai ka rinka rubutawa kana zuwa gaba kana tambaya amma in ka ruɗi cewa jama'ar lungunku ko jama'ar anguwarku suna taruwa wajen mutum ɗari ko mutum dubu a gabanka suna kabbara sai ka ɗauka kai malamin duniya ne gaba ɗaya to ka ruɗi kanka ina fatar mun gane amma kuma in ka ɗauka cewa wai sai ran da ka gama ƙura ilimi za ka fara karantarwa nan ma kuma baka yi daidai ba a'a duk wanda ka ga yana buƙatar ilimi a halin ka san abin da bai sani ba to zauna ka karantar da shi amma da ka ga yana neman ya tura ka matsayin da ba naka ba sai ka ki karbe Allah ya taimaka inna ma kana yakfihi an yatayammama sai ce wa ai da yayi tayammama da ya isar mishi wa ya asira sai kuma ya ainihin nan nada au ya asiba ko ya ainihin nan nada bandeji al-isaba ita ce bandeji shakka Musa mun samu riwaya shi ke shakka ala jirhihi wato daidai inda raunin yake sai ya nada bandeji thumma yamsahu alaiha sai ya shafa akai wa yaghsila sa'ira jasadihi sauran jikin shi kuma sai ya ainihin wato wanke shi to sai dai wannan hadisin ya inganta tun daga farkon shi har zuwa inna ma shifa'ul ayyi su'alu amma daga inda aka ce inna ma kana yakfihi an yatayammama wa ya asira aw ya asiba ala jurhihi thumma yamsaha alaiha wa yaghsila sa'ira jasadihi wannan riwayar bata inganta ba jama'a domin da ta inganta tana hukunta kenan ya halatta almasuhu alal jabura shafa akan bandeji to shafa akan bandeji hadisan duk ba tabbata ba don haka duk inda ya kama an naɗa maka bandeji idan gabar alwala ce ko kuma mai ɗori ya ɗora maka karan ɗori to in ka zo za ka yi alwala ba dama to ba za ka yi shafa a wannan wurin ba alwalar ta faɗi ga wannan gabar misali a ce hannunka na hagu ne sai likita ya nannaɗe maka shi gaba ɗaya ko kuma mai ɗori ya sa karan ɗori ya abin nan gaba ɗaya ka ga ba za ka iya wanke shi ba to ba za a ce za ka dangwalo ruwa ka yi shafa a kan shi ba saboda hadisan da suka faɗi haka ba su inganta ba sai ka buka wanwanke iya inda babu rauni ɗin daga cikin gaɓoɓin wankan janaba ko kuma alwala ɗin sauran kuma fa an yafe maka ina fatar mun gane na na waya asira waya asira shine ya nannada in ka duba in ana sa bandeji ba ba matsawa ake ba shine ai to ya asu da kuma nadawa kamar ya nannada ko haka ma'anar su ɗaya ne dai a ƙasa ya ce rawahu abu dauda wannan hadisi abu dauda ya rawaito shi wa fi sanadihi zubair ibn khariqin wa huwa da'ifun yace a cikin isnadin hadisin akwai zubairu dan khariqin mutum ne mai rauni lakin nan hadisa hasan sai dai shi hadisin kyakkyawa ne illa qawluhu sai dai cewa inna ma kana yakfihi an yatayammama ila akhirih falaysa li hadha al-juz'i ma yashhadu lahu wannan bangaren na hadisin babu hadisin da zai shaida shi wanzur al-bulugh yace ka duba bulugul maram bulugul maram dai takhrijin shi samir din a lamba ta 136 wa qawluhu al-ilmi din nan sai yace ya'ani al-jahl to jama'a kun ji dan haka jama'a ina ƙara jaddada mana wannan magana ku je ku karanta littafin Nailul Awtar ku karanta littafin Tamamul Minna shafa akan bandeji bai tabbata ba a ƙarƙashin wannan da mutum zai yi wani haɗari na gobara a ce an nannaɗe jikin shi da bandeji gaba ɗaya to in ya zo in har yana iya yin sallah to sai ya rinka yin sallar shi haka ba tare da taimama ba ba tare da alwala ba tunda duk an ba an nade jikin shi gaba daya idan ko akwai gabar da ba a nan nade ta ba to idan janaba ta kama shi in ya zo wanka sai ya wanke iyakar wannan kawai haka in ya zo alwala sai ya wanke iya wannan kawai amma babu shafa alal jabira almasuhu alal jabira lam yasihha bai tabbata ba shine abin da nake so a gane Allah ya taimaka وعن ابن عباس نحوه ابن عباس ما yana da irin wannan hadisin gashi ma yace Abu Dawud ne ya ruwaito shi gashi a kasa yace Hasan rawahu Abu Dawud wa lahu an ibn Abbas qala asaba rajulan jur'un fi ahd Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ثم احتلم فأمر فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله ألم يكن شفاء العي سؤال irin da wannan hadisi da ce wani mutum ne ciwo ya same shi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya mafarki sai aka ce mishi sai ya je wanka da ya wankan kuma sai ya mutu da labari ya zo ga manzon Allah manzon Allah yake so ki kashe shi Allah ya kafu yace ba ma ai ba ma ba abin da ya dace da jahilci sai tambaya shi yasa jama'a tambaya tana daga bangare mai girma na samun ilimi amma tambayar karkai ta annuti wato tambayar kure ko tambayar abin da bai faru ba amma tambayoyi na fahimtar addini to wannan ana son su sannan kuma wannan yana nuna mana ashe akwai buƙatar kenan a samu jagoranci a cikin harkar ilimi wane ya fi wane to wane zai zo ya tambayi wane kenan shi ma wane wane ya fi shi shi ma zai je ya tambaya kenan shi ma wane ya fi shi wane zai je ya tambaya kenan ina fatar an gane yanzu jama'a akwai malamai da suka buɗe website a duniyar ilimi duniyar intanet wanda yake awa ashirin da hudu zaka iya ittisali da su wasu ma in ka shirya da kayan aiki har ka ga hotonsu su gana ka ku zauna ku yi tambayoyi sosai kama kana zaune gaban malami a garin ka zauna ka shirya sai ka ainihin tura mai sako cewa ga tambayoyi kana da su kana so za ku tattauna sai ya sa maka lokaci rana kaza karfe kaza sai ka zauna kenan sai ka zauna gaban kwamfutar ka ka hada da intanet ka sa kamko da ka kamar ka shi ma ya sa shi kenan sai ku zauna ya ce to algafa ta mala ga wani ga wasu wurare da suka rikice mini kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza jamilu zaini ya dade yana yin wannan fiye da shekara goma sai dai yana yi ne ta hanyar telefon in kana zaune gidan shi wani lokacin sai ga har karfe ɗaya na dare baka kai baka samu ɗaukan karatu ba ma saboda wannan ya bugo daga Algeria wannan ya bugo daga Bosnia wannan ya bugo daga wuri kaza algafa ta mala wani karatu ne ka kare mini na sai ce to ina jin ka sai zauna sai sai kana kana karanta ne maka bayani to algafa ta malam ga wasu tambayoyi muna da su algafa ta malam ga kaza wasu ma har su sa suna ɗauka suna sajjalawa saboda a kai wa jama'a baya labari cewa ga abin da muka yi malam tambaya abubuwa ne na ilimi suka zo jama'a al'amarin ya kai yanzu har kwatance za a zauna a yi maka wannan shi ake kira e-learning ai electronic learning electronic process of learning hanyar koyon ilimi ta hanyar na'urorin bature na lantarki na zamani hanyoyi ne na ilimi ba su da bambanci da hanyar irin wannan da zaka je ka zauna gaban malami ina fatar mun gane to dole ne shi yasa kullum muke ce mutane jama'ar mu su yi kokari su samu ilimi na fasahar zamani saboda al'amura ne Allah ne ya kawo su ba mutum ne ya kawo su ba sun fi karfin mutum abin ya fi ƙarfin mutum irin wannan karama da irin wannan mu'ujiza a ce mutum yana can wata ƙasa wadda dubunnan kilomitas tafiyar wata da watanni ko shekaru ka zauna yana ganin ka kana ganin shi har ma ka rinka wani fa zai kai fa in karatun ya kakare sai ce nuna mini mu gani sai ka nuna mishi haka sai ka ga ya sa hannu yana nuna maka da biro haka kai kana nan Najeriya shi kuma yana can ƙasar Afghanistan ko ƙasar Saudiya yace ba ba wurin ba baka gani kaza kaza ne sauki ne Allah ya kawo ina fatar an gane to amma matsalar mutanen mu musamman na arewacin Najeriya wallahi tallahi ina tausaya musu duk abin da ya shafi ilimi in ya zo arewacin Najeriya sai an yi mai izgilanci sabda ake mai izgilanci a lokacin wasu suna can sun yi nisa to lokacin da dan arewa kuma zai faɗaka an tsere mishi yanzu daga baya ne muka faɗaka 'ya'yanmu yanzu bana da yaranmu sun yi ƙoƙari sun ci jam sciences da yawa wani yana da result kaza ɗari da saba'in wani yana da ɗari biyu da kaza wani ma'ana da yawancin su za su shiga aikin karatun likita aikin karatun lauya alhamdulillahi amma kuma wannan abin ya zo a makare an riga an tsere mana tukuna sannan aka faɗaka mutumin da ya tsere maka da shekara talatin a karatu yana da wahala faka kamo shi an riga an tsaye yanzu harkar nan ta ilimin fasahar zamani jama'a ku je ku ga yadda kasashen yarabawa suke daukar musu biya mana kudin jirgin sama daga nan kaduna mu tafi mu je mu musu darasi na kwana uku na kwana hudu sun je sun siyo kwamfutocin sun shirya a wani gefe a masallaci suke malam zai zo ya karantar da mu ya ake binciken musulunci a kaza game da kwamfuta sai zan ana karantar da su abu biyu ana karantar da su ita na'urar ana kuma karantar da su hanyar amfani da ita game da hidima addinin musulunci wanda gashi yan arewa nan har yau da mu taɓa wa yan arewa ko kwaya ɗaya sai wasu malamai da suka zo ran waɗanda mun haɗu da su a Saudiya da nake bayanin irin wannan a can muna zaune nake abin ta kai kiyon shi na ɗan arewa kansu zai waye ne muna ta bin gwamnatoci har sun sauka ba su tsina na komai ba kusan duk gwamnatocin arewa ɗin nan sai da muka ta bin su ga baiwar da Allah ya mana ba muna faɗe bane don alfahari mun yi karatun nan ne don ne don mu amfanar da mutanenmu ku taimaka wa mutane mu kuma mu karantar da su ga abin da ake bukata a to wannan abu ne mai kyau a rubuto sai mu zauna sai mu rubuta sai mu drafting sai a bayar sai kuma ka rinka bi ka rinka bi ka rinka bi har mutum ya sauka mulki bai yi komai ba amma ku je ku ga yadda suke mutanen su a kudu jama'a da zaran sun ji wani ya san kaza sai su ce a ɗauko shi zai karantar da mutanen mu wallahi anan arewa ko kwaya ɗaya ba mu samu ba ko kwaya ɗaya sun shekaran jiya watan ne shi wasu mutane suka zo daga gusau suka ce to shikenan ga wani bayan Allah ya yi alkawari zai tattalan musu kayan aiki na ya zan cika alkawarin da na musu nake ni yanzu ma a shirye nake don a lokacin da sun zo sun ce wallahi sun haɗa kayan aikin zan ce musu don Allah ya so jibi litinin ne kuma zan je in fara musu abu ne yadda ka san mace ce da miyar kuɗewa ba wai sai ta je ta yi nazari ba za ta zo ta fara ko to baiwa ce Allah ya mana ba mu muka yi wa kanmu ba kuma muka ce Allah ne ya yi shikenan magana ta ƙare to amma abin takaicin shine al'umma duk mutum tun mutum in dai dan halal ne yana son al'umma shi ta ci gaba kuma yana jin zafin in ga al'umma shi tana lalacewa sadda wata al'umma take haɓaka to amma ya ya za ka yi in ka tsiro a yanayi irin wannan sai dai hakuri in ma ka cika fitina kanka da damuwa sai hawan jini ya kama ka shine sai bahaushe ce karatu mai yawa ya mutu eh mana bahaushe kan ce karatu yawa na yawa ya haukace to in ka fitini kanka a kanka shine fala'allaka bakhi'un nafs mubahar ita ce annabi yakan ji takaici ga alheri ya tsiro a tsakiyar mutanen ƙuraishawa su ci la'ada ciki da waje sai suka ki suna faɗa da abin sai kuma da abin ya tashi ya bar garin kuma sai suna biyowa suna ɗan samowa ina fatar mun gane wallahi wannan profesa ne zo tun daga birnin kebbi jama'a yazo ya ce ya zo tafiya da ni ne zan je in bude musu department na information technology za a kaza baya har nan office ya zo fa yanzu kawai akan mun rabu ne na lallaba ya tafi to shikenan dai zan yi shawara kawai don zauna lafiya zan yi shawara ne shawara shikenan ni ma na manta da magana sai yanzu shi kuma yanzu haka yana ta yana calculation sun gina jami'a ta kimiyya da fasaha ne suke so ya za a kawo wannan alheri shi ma a saudiya muka haɗu da shi aka yi wannan magana amma a nan mutanen mu an yi an yi an yi an yi da su sai kasa gane yara suke nufi to dole ne jama'a a cikin al'umma kowa akwai gudunmawa da zai bayar wanda yake da ilimi ya zo ya kawo ilimin shi wanda ke da kuɗi ya zo ya kawo kuɗin shi wanda ke da kaza ya zo ya kawo kaza waɗannan yaran da aikin zaman banza musu yawa jama'a inda a cewa an samar da wata institute wadda za a karantar da su mu a shirye muke makarantar da su to amma ba a samar ba su suna nan suna jin haushin mu cewa me muka tsina na musu to me ko za mu tsina na musu mu masu mulki ne mu masu kuɗi ne aha amma ilimi ne aka ce wane ya iya noma sai ce a je a samo gona da fatanya da taki shi kuwa zai yi sai aka zauna har damuna ta faɗi har rani ya zo ba a samu ba kuma sai aka ce to me yayi ba damuna ta zo ta faɗi ba an bashi gonan ne waɗannan yaran da suka gama makaranta jama'a suke yawon gama gari banza a yau duk duniya babu harka babu harkar da tafi kowace samar da kuɗi da aikin yi irin harkar kwamfuta jama'a iskancin ma yaro bai da lokacin iska wallahi ma ba imani ne ya ratsa mutum ba wani lokacin sai ai sallah ya kasa tashi ba ƙara yadda aiki ba kenan kuma aiki har ya zama na banza zai hana ka zuwa sallah to amma ga yaran nan lokaci ya musu yawa ba abin da za su yi kuma kada abin da ake bukata an aka samar da ta ce to Allah ya kawo to me ya tsinana wa al'ummar ba abin da ya tsinana wa al'ummar Allah ya kiyaye akwai takaici gaskiya saboda Allah jama'a wa alaikum salam eh mene na'am eh mana tun da ya ce kharajna fi safarin yana matashi ne shi ma ba ilimin ne irin ustazu ne irin ka ba ilimin ne ya ishe shi ba amma dai akwai son addinin dai shi ne rai da gaske wa an aba ibn yasarin an abi sa'id al-khudri qala kharaja rajulan fi safarin aba dan yasarin Allah ya kara mishi yarda gashi a kasa mala yace maula ummul mu'minin maimuna balallan bawa ne na maimuna matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tabi'i wa sika tabi'i ne amintacce قيل توفي بالإسكندرية سنة ثلاث أو أربع ومئة أنت يا رسول أكثر إسكندرية تكسر مصر شكرا تقريد أخو تقريد هدو وقيل بعد ذلك وسكما سكتي آبايا هكذا وكان كثير الحديث متن نمي يوان حديثي روانه الجماعة دم على من حديثي سوى وجه حديثي دو قريش to shi afa wadan ya sarin yace an abi sa'id al-khudri qala kharaja rajulani fi safarin abu sa'idin ya ce wasu mutane guda biyu suka fita tafiya fa hadaratis salatu sai lokacin sallah ya zo wa laysa ma'ahuma ma'un babu ruwa tare da su fatayammama sa'idan tayyiban fa sallaya sai suka samu wuri mai tsarki sai suka yi sallah summa wajada al-ma'a fil waqti sannan kafin lokacin sallar ya fita kuma sai suka samu ruwa fa'ada ahaduhum al-wudu'a was salata ɗaya daga cikin su sai sake alwala kuma ya sake yin sallah wa lam yu'id al-akhar ɗayan kuma sai ya ki sakewa kun fahimta jama'a ɗayan sai ya ƙi sake alwala ya ƙi sake sallah ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك له sai sai suka tafi suka gaya manzon Allah haka ga abin da ya same su faqala min ladhi lam yu'id sai manzon Allah ya ce wa wannan da bai sake ita ainihin sallar ba asabta sunna ka dace da sunna wato haka ya kamata kenan tunda har kayi sallar akan lokaci kayi abin da ya dace to ka dace da yadda shari'a take so wa ajza'at wa ajza'atka salatuka kuma sallar ka tayi wa qala lil ladhi tawadda'a wa ada shi kuma wannan da ya alwala ya sake sallah sai ya ce lakal ajru marratayn kana da ladan sallah guda biyu don sallar ai ibada ce ba za ta fada a ƙasa banza ba amma abin da yafi dacewa shine da kar ka sake sallar da alwala wancan abin da kai tun farko shine asalin sunna amma wannan da ya sake fa yayi kuma sallar shi yana da lada ninki biyu to wannan hadisin ko yana goyon bayan kenan yanzu in haka ta faru gare ka ka sake yin sallar a'a abin da ake so shine kai kokarin muwafaka da sunna idan aka ce babu ruwa sai kai taimama sai kai sallah kana sallama kuma sai aka ce ga ruwa sai ka ce alhamdulillah ka riga ka abin da yake wajibi a kanka ko kun fahimta zama ka dace da sunna to sannan wannan hadisin kuma yana nuna kenan idan malamai biyu suka yi saɓani dole akwai wanda ya dace amma ɗayan kuma ba zai zama abin zargi ba malam wane ya bada fatawa kaza malam wane ya bada fatawa kaza ba za a ce duk daidai bane sai a ce a'a ga wadda take daidai ita ce nan yanzu wanda aka ce ya dace da sunna shine ya daidai kenan amma wancan kuma tunda kokari yayi fa to illa inna la nudi'u ajra man ahsana amala yayi abu ne kyakkyawa da kyakkyawan niyya ko to ba za a ce yayi aikin banza ba amma da ga abin da yafi dacewa yayi wannan hadisi malam yace akhrajahu abu dawud wal nasa'i al imam abu dawud da nasa'i suka fitar da wannan hadisi qala abu dawud abu dawud yace ذكر أبي سعيد في هذا الحديث غير محفوظ ambaton da aka yi a cikin wannan hadisi aka ce abu sa'idin wannan magana ya ce ba haddatacciya ba ce wato asalin hadisin mursali ne a ba'u dan yasar ne ya ce wasu mutane guda biyu sun fita kaza kaza bai ambaci hadisin ba ambaton abu sa'idin a ciki ya ce ba daidai ba ne amma dai malam ya ce hadisin sahihi ne abu dauda ya rawaito shi lamba ta 338 nasa'i a mujalladi na ɗaya shafi na 313 wanzurul bulugh ya ce ka duba bulughul marami lambar hadisi ta 133 Allah ya taimaka to amma malam ya ce kuma wannan hadisi an same shi ta wata hanya ingantacciya da isnadi cikakke daga ainihin wato da isnadi shi sahihi kamar yadda ya zo a cikin littafin bayanul wahmi wal iham a mujalladi na biyu shafi na 432 to an khalid bin hazza an ga wurin ko an abi kilaba an amr bin bujdan an abi zarrin qala daga khalid bin hazza shi kuma khalid bin hazza yace an abi kilaba daga abi kilaba abi kilaba kuma yace an amr ibn bujdan daga amr dan bujdan an abi zarrin daga abi zarrin waɗannan malamai cikin tabi'ai duk gaba ɗaya malamin ya kawo ainihin takaitaccen tarihinsu a ƙasa daga abi zarri kala abi zarri ya ce ijtama'at gunaimatun inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wasu yan dabbobi sun taru a wurin manzon Allah wato abin ya kawo su yan kaɗan ne shi yasa yace gunaimatun ghanamun awaki ko to gunaimatun wasu yan awaki yan kaɗan kenan suka taru a wurin manzon Allah fa qala sai manzon Allah yace ya aba zarrin ya manzon Allah iddufi ya aba zarrin ya kai abu zarri iddufiha tafi ka zauna ƙauye daga albadiya shine sai manzon Allah ya murda kalmar albadiya sai mai da ita fi'ili amri iddufiha tafi ka zauna cikin waɗannan a ƙauye kun ga yadda annabi yake political appointment ɗin shi idan wani aiki ya zo sai manzon Allah ya dubi waye ya dace da aikin abu zarri dama asalin shi mutumin ƙauye ne kuma makiwaci to yanzu da aka samu wasu kayan aiki da suka dace da shi sai aka tura shi zuwa ga wannan sabba ba a ci ƙasar misra da yaƙi sai amrubin al'as sai na umar sai ya tura shi ya zama gwamnanta me yasa dama tsohon falke ne ya saba zuwa wurin wannan tsarin idan da za a bi shi a cikin gudanarwa da kun ga cewa gudanar da da'awa ya dace wani dama a lokaci kaza ya samu kanshi ya kware da zuwa kasar kurmi to sai aka tashi za a tura wani zuwa da awatar sai a ce tafi dan dama yana da ido a wuri wani kuma tsohon manomi ne sai aka tashi za a yi wa makaranta wata gona sai a ce wani an danka al'amarin a hannunka wani kuma ya kware da harkar kasuwanci sai a ce wani an danka al'amari a hannunka to wannan shine tsari na musulunci amma mutumin da ya kware da harkar noma jama'a sai a je a saka shi game da mu'amala da ma'aikatan gwamnati to wannan alama ce ta tashin alkiyama al'amari zai rikice shi yasa kuwa ga duniya ta rikice a yau saboda ana ɗiban mutanen da ba su cancanta ba a ɗora su akan mukamin da bai dace da su ba Allah ya kiyaye sai manzo Allah ya ce mishi tafi ka zauna a daji da waɗannan sabadautu ila rabaza yace sai na je ƙauyen rabaza sai na ainihin zauna wani ƙauye ne fakanat tusibuni aljanabatu to janaba ta kan same ni a wannan ƙauye fa amkusul khamsa was sitta sai in zauna kwana biyar har zuwa kwana shida fi riwayatin a cikin wata riwaya usalli bi ghairi tahurin ina yin sallah ba tare da tsarki ba janaba sai ta same shi kwana biyar har kwana shida kaga alamar dama mutumin ƙauye ne yo mutum ya zauna kwana biyar ko kwana shida da janaba bai yi wanka ba kamar kadangare ina fata an gane wannan riwaya abu dauda ya rawaito ta a lamba ta 333 yace فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال توترانا في رجل من ذن الله فقال سيتي سيما ذا الله يتي أبو ذر أبو ذر فسكت سيني شروع بمباش أنصابا فقال سيتي سكلتك أمك أبا ذر لأمك الويل كي تنك أبو ذر أورك تاكدي فدعا لي بجارية سوداء أنم با مغور أبدا سيتي مشبا yau manzo Allah ya maka irin wannan addu'a ka shiga uku ka lalace a'a wato ka kaɗe kwana nawa baka yi wanka ba kwana biyar subhanallahi ka waka ta wahala akan ka wana sai ta wahalar tarbiyyar ka amma duk kuma kawaye gari har kai kwana biyar ba kai baka da dabara ne wato kun gane irin abin da yake yana tausaya wa halin da ya shiga ciki ne yace fada ali bi jariyatin sauda sai ya sa wata baiwa bakar fata faja'at bi ussin fihi ma sai ta zo da wani masaki shine us masaki ko koko fihi ma'un akwai ruwa a ciki fasatarat ni bi saudin sai ta daga wani tufa haka sai ta kare ni wastatartu birrahila ni kuma sai na kare kaina da wata dabba a ban hawata fagta santu sai ne wanka faka anni alqaitu anni jabalan kamar na cire dutse a kaina yau dauda kwana biyar ai ta fice dauda ta zama annakiya ta zama annakiya jama'a dauda ta daskare jikin mutum kwana biyar ba wanka ko kwana shida yace da na gama wankan sai na ji kamar na cire dutse a jikina faqala sai annabi yace as-sa'idu tayyibu wudu'ul muslim wuri mai tsarki shine wurin yin tsarkin musulmi walau ila ashir sinina ko da shekara goma zai kai fa idza wajada al-ma'a in ya samu ruwa ko fa idza wajadta al-ma'a idan ka samu ruwa fa'amisahu jildaka sai ka shafa wa jikinka fa inna zalika khairun yin haka shine alkhairi akhrajahu abu dauda wan nasa'i mukhtasar yace abu dauda da nasa'i suka fitar da wannan hadisi kuma a takaice suka fitar da shi gashi a kasa mana yace wannan hadisi sahihi ne abu dauda da nasa'i din suka rawaito shi ya tattauna mas'aloli dai akan hadisin a takaice abinda wannan hadisi yake cewa jama'a idan da zaka shekara goma baka samu ruwan wankan janaba ba to sai kai ta yin taimama amma kuma ran da duk ka samu ruwa to shikenan karka ce to ai kuma jikinka ya saba jama'a mun gane wannan ran da ka samu ruwa sai ka ji tsoron Allah kuma sai ka ci gaba da wankan janaba an fahimci wannan da kyau jama'a Allah ya taimaka na'am wa alaikum salam na'am da ya tuna shikenan sai ya je sai ya wankan nan take idan ya wankan nan take shikenan sai ya sallar la'asar sallah azhar kuma ya riga ya yi ta na yiwa bai sani ba kun gane tambayar shi janaba ce tun safe ya sallah asuba da ita ya sallah azhar da ita duk ya manta sai da la'asar sai tuna sai ya ɗibo ruwa sai ya wanka sallar la'asar din in bai riga ya yi ta ba to sai ya yi ta yanzu in ko ya riga ya yi ta shikenan ba zai rama safiyar da asuba da azhar din ba sai ya kori gaba ma'ana sallar shi ta magariba shikenan ita ce kawai wa alaikum salam wa rahmatullahi ita ce matsalar da zan tattauna mana yanzu dangane da idda ba a yi taimama da kuma wasu sharuɗa na taimama jama'a ina son jama'ar musulmi su fahimci wata ƙa'ida guda ɗaya da ta sa aka halatta yin taimama ita ce sauƙi wannan ƙa'ida ita ce na gaya mana ɗazu almashaqqatu tajlibu taysir ruwa ne gashi amma kuma miciji ya zo ya tsaya a bakin rijiyar to yanzu ya za ka yi kukan kura za ka yi ka cafki macijin ka jefar da shi ko kuwa ruwa ne gashi amma gogar ta fada ko kuma an kulla kan famfan ko kuma ga ruwan amma ya yi sanyi wato wani hali da sai ka shiga kunci to anan sai ka koma zuwa ga taimama to cewa ka koma zuwa ga taimaman nan kaga sauki ne ko to matsalar ita ce a ina za ka yi taimamar sai zama ga ƙasa ga dutse ga yashi sai ka yi taimama a shi a sai zama amma babu ƙasa babu dutse babu yashi duk gida misalin abuja kana wusetu sai zama cikin gidan dinna ɗaya yake da siminti da tiles tsakar gidan ma haka in ka fito waje titi ma gaba ɗaya ba inda baka ga ƙasa to yanzu ne yake haif bayyib kenan shi ne wannan wurin da aka shafe da siminti ko wannan bangon da aka shafe da fenti sai ka dafa shi sai kai taimamar kawai inda da kasar zahiri shi kenan kasar ta isar maka sai kai ga dutse to amma kai ga yadda ka samu kanka kai yanzu menene sa'idan tayyiban kenan yanzu kai kuma haka ce sai ka tafi samo kasa to karshen ta kuma sai ka fitar da mabushi kenan kaga kuma to don haka tafi neman ruwan tun farko ko kun fahimta jama'a to ina son ku gane matsalar ita ce dai almashaqqatu tajlibu at-taysir tsanani ne maka tsanani to kuma kada neman fita daga tsananin ya jawo tsananin to babu sassauci kenan don haka a nan yanzu sai ka yi da wannan bangon da yake da fanti ko da wannan kafet din ko kuma da wannan tiles din ko kuma wannan siminti din da tsakar gidanku in kai da kasar shi kenan alal aini wa ra'asi sai ka samu kasar ko dutse Allahumma sai in za ka guzuri ka kawo wani katon dutse ka aje karkashin gadonka da matsala ta faru ko in ka duro sai ka jawo abin ka shi kenan ina fata an gane ko ka aje wani rairayin yashi sannan kuma ka aje rairayin yashi wata ran sai a ce ko kana duba ne to ku kiyaye wannan jama'a malamai sun kawo wata ka'ida mai wahala suka ce wai ita ce muna sai dai a sadar da ita da sallah don haka lallai ne ya zama kenan da zarar ka ta yana sai ka miƙe kai sallah wannan sharaɗin dai ba sharaɗi bane dan an samu annabi sallallahu alaihi wasallama yana buga taimama akan hanya zai fito gidan shi da janaba sai dubi wani bango a hanya kawai sai ya buga taimama yana tafiya yana taimama shi duk wannan sassauci ne sauƙaƙawa ce kaga yanzu aka ce sai a masallaci to irin waɗannan masallatai da aka naɗe su da tile da kafet kenan to ya za a sabar kuma sun ce ba za a yi a jikin wani abu ba ƙasa ba saboda haka sai zama an haɗa abu mai tsanani sannan mutumin da ya samu kanshi a hali irin wanda muka sha bayani a ce an ɗauke ka an saka ka a cikin kurkuku babu ruwan alwala babu kuma inda ba ka yi taimama sai siminti sai ka yi da siminti to wani wurin zai kai kuma za a aje ka a wurin da yake wurin na jasa ne to ya baka kenan anan sai zama fattaqullah masata'atu anan da aka kulle kaɗan a haka za ka yi sallar babu alwalar babu taimama ita ce faman lam yajid ma alwala mutayammaman فأربعة الأقوال حكينا مذهبا هذا سنفدي أتكلم مالكية ما سكتي مسألة لنقو باب إني مسألة كون شيء أكو عند باب تورو لمكا حالا بكشتك وسكتي زي صلى زي راما وسكتي بزي صلى بدا زي راما وسكتي يأي صلى إن يفتو زي راما وسكتي يأي صلى إن يفتو يراما على لبا زي راما هكذا جنجنو سكي أما أبن دا أكي سو شيء halin da ka shiga shi zai hukunta abin da baka yi sai ka duba wannan abin halin da ka shiga me zai fi sauki gare ka in kai saukin shi kenan kawai Allah madaukakin sarki ya taimaka ya taimaka na alaikum to wannan ma matsala haka ne misali sanannen abu ne a ƙasar hausa idan mutum zai kwaba zai gina gidan laka ko zai yaɗe ba zai fito ruwa wurin yan garuwa ruwa mai tsarki mai tsarkakewa ba sai tara kwata anguwarsu kawai in ta faru zai ta zuba kun san wannan al'ada ta fi shekaru 700 tunda ibnu taymiya sai da ya fatawa da ita a cikin littafin ikhtiyarat fiqh ya yace ba komai yace abin dubawa shine bangon ya bushe ya bushe to tunda ya bushe ya tsotse kwatar shi kenan yanzu bango ne ka gani mai tsarki zaka iya taimama da shi yace kuma ko da bangon cikin masallaci ne babu komai ba ya sallah a masallacin tunda dai hawa da ya bushe a nan yanzu ba rana aka ce gaban ba rana ce ta busar da wannan bushewa yana cikin ɗaki ne kaga iska ce ta busar da shi kuma wannan wani dafi ne da za mu zo da same shi akan cewa shin rana tana iya zama abin da ke tsarkakawa shine yaro ne ya fitsari a igiyar yaro ne ya fitsari a wandan shi aka ɗauko wandan da fitsarin sai aka ɗora a igiyar shanya da wandan da igiyar duk sai suka jike da tsarin yaron kuma da aka bar su tun kafin la'asar wandan ya bushe igiyar ma ta bushe kan kuma za ka ɗauko rawanin liman za ka shanya a jiki kuma liman yana ɗau rawanin shi ɗauko masallacin juma'a to a wato nan babu komai tun da ya riga ya bushe wannan bushewar da ya karkata don haka rawanin liman ya hau abu ne mai tsarki bai hau na gasa ba wa alaikum salam wa rahmatullah eh shi ne duk waɗannan sharuɗa ne da ba su da inganci cewa wai in wuta ta taɓa ba za a yi taimama a kai ba waɗannan sharuɗa ne ba su da inganci jama'a wato kuntatawa aka yi wa taimamar kuncin da yake ƙarshen ta kuma sai ka buƙatu gwamma ma ka tafi neman ruwan a cikin addinin musulunci jama'a ku fahimci wannan abin duk sanda kunci ya kunci to ana son sauƙi ya zo in ba haka ba sai mutane su rinka tawaye ma addinin babin haidi babin da ke bayani akan haila haila wani jini ne da ke zubowa daga farjin ya mace a sadda ta balaga zuwa lokacin da za ta ainihin tsufa daga lokacin da ta tsufa jinin haila yakan tsaya mata galibi wasu sun ce daga shekara bakwai take fara wasu sun ce daga shekara tara wasu sun ce daga shekara goma wasu take ta ƙare tana shekara arba'in ko hamsin waɗannan maganganun duk ba su da inganci jinin haila jini ne da ke da alaƙa da al'ada yadda bafulatanar da ke mandula take yin haila saboda mandula wurin sanyi ne ya sha bamban da babarbariyar da ke kwandiga saboda kwandiga wurin zafi ne ya kamata ku gane jinin haila yana da alaka da yadda yanayi yake da kuma irin halittar mata misali yadda matan maghrib suke yin haila ya sha bamban da matan kasar pakistan ko matan kasar afghanistan wuraren da ake sanyi wasu mutanen masu karfin jiki ne jinin haila ya sha bamban da yadda masu raunin jiki yake zubowa don haka jinin haila baya daukar fatawa daya wadda za ta aiki akan mutane mabambanta abin da ake duba idan kana da 'ya'yar shekara bakwai sai jini ya fara zuba daga farjinta abin da za a duba ba sa hannunta ta tana kwakula farjinta ba balle a ce ta ji wa kanta rauni ba wani ne ya kokarin saduwa da ita ba haka siddin shekara ta bakwai sai jini ya ci gaba da zubar mata eh sai a ce haila ce ta zo mata lokacin haila ta yayi amma kaga ba yadda za a 'yan shekara biyu aiko 'yan shekara uku a ce in har haka ta faru a ce haila ne amma 'yar shekara bakwai zai iya yiwuwa don in ka dubi 'yar shekara bakwai a cikin wasu mutanen to a cikin wasu mutanen sai ka ga 'yar nikira to a cikin wasu mutanen sai ganta babba ce saboda haka haila ba a ƙayyade ta da cewa daga shekara kaza ne yarinya take farawa kamar alamar balaga ce wata yarinya sai ga shekara takwas nono ya fito mata wata shekara goma sha biyu kuma kirjinta yana nan kamar kirjin babe ba komai a kirjin to idan kuka gane haka dan haka matsalolin da zamu zo mu karanta a wannan babi matsaloli ne da nake fatan kar su rikita ku kowace mata ane mata fatawa ne daidai da yadda matsalar ta take kawai to malam da yake an Aisha ta radiyallahu anha anna Fatima binta Abu Ubaysh sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fa qalat Aisha ta ce wata mata mai suna Fatima yar Abu Ubaysh ta zo ta tambayi manzon Allah ta ce da shi inni ustahadu ni jini na zubar mana anan ustahabu da take nufi ba a shaidu ba jinin istihara wato jini ne na rashin lafiya yake zuba daga farjinta sai ta ce fala atuhuru ba na tsarkaka ba sadda jini yake kafewa daga farjina afa da usalata to shikenan sai in daina sallah fa qala la sai annabi yace a a inna zalika irqun wannan wata jijiya ce take zubar da wannan jini walakin da is salata qadra al ayyam allati kunti tahidina fiha sai dai idan wata ya sai ki daina yin sallah gwargwadon kwanakin da dama kike yin haila kafin wannan larurar ta same ki kun ci yayi zama matar da ya zama kafin larurar jinin istihara ta same ta tana yin haila kwana uku idan jini ya zo mata yana zuba duk watan gaba ɗaya sai ka ce mata kafin larurar ta zo miki kin kiyaye kwanakin da kike haila sai ta ce na kiyaye kwana ne sai ta ce kwana uku sai ka ce mata duk wata in yayi sai ki rinka zama kwana uku ba kya sallah waɗannan kwanakin uku sune kwanakin hailaki sun na ta sulu sannan sai ki wankan haila wa sallu sai ki ci gaba da yin sallah kaga wannan wadda ta kiyaye ne kenan wadda ta kiyaye kwanakin ta ko to wadda kuma ta ce wa aini na nan ta kwana nawa ma nake yi to ya za ta da ita sai ka ce mata to jinin yana bambantuwa sai ta ce eh farkon wata sai ta ga jini yana zuwa baƙiƙirin yana ƙarni sannan kuma sai ya ɗauke sai wani jini ya zo jazir kamar an yanka zakara sai ka ce mata to duk sanda kika ga wannan jini ya zo baki to ki daina sallah sabda ya ɗauke sai ki wanka ki ci gaba da sallah wannan jini baki shine jinin hailaki kenan sauran kuma shine jinin istihara kaga wannan bata kiyaye kwanakinta ba amma tana iya bambanta jinin to akwai wadda bata kiyaye kwanakin ba kuma jinin ba bambanci duk jini iri ɗaya ne ita kuma sai ka ce ta rinka yin kwana shida a wata kawai in wata ya kama sai ta kwana shida ba ta sallah ba ta azumi ran na bakwai sai ta wanka sai ta ci gaba da sallah ko kuma ta ɗauki kwana bakwai duk wanda ka bata fatawa ko kwana shida ko kwana bakwai yayi daidai to akwai wata kuma za ta zo ta ce maka ala gafata malam tun daga ran da na balaga har yau jinin da ya ɗauke min daga farji na ba to ya baka da wannan wajen bata fatawa ita ma sai ka bata fatawa da irin wannan shin tana iya bambance jinin hailata da na istihara ta hanyar launi in eh sai ka ce mata to duk sanda ta ga jini mai duhu ya zo mata to shine to wani lokacin jinin haila ba mai duhu yake zuwa ba zuwa yake kamar an yanka kabewa farin ruwa ne wata irin jinin haila ta kenan to yadda dai ka lura wanne ne yake zuwa kaɗan shine haila wanne ne yake zuwa da yawa shine istihaba mun fahimci wannan da ke jama'a idan ba ta iya bambanta wannan ta ce maka tun da ta balaga jini ne ke zuwan mata jazir sai ka ce mata kullum wata ki zauna kwanaki shida ko bakwai shine hailaki kar ki sallah kake azumi har sai ya wuce idan kun gane wannan jama'a kun ga yanzu cikin ɗan lokaci kaɗan mun warware matsaloli masu yawa game da abin da ya shafi haila da istihara game da rikici da mata ke samun kansu akan haka sannan wani rikici da mata suke samu shi mata da yawa suna yin haila fiye da ɗaya a cikin wata amma ba su gane ba shine ta gama jinin hailata bayan kwana uku dama kwana uku take yi bayan kwanaki hudu kuma sai jini ya sake zuwar mata to anan fatoyi na malamai ne wani lokacin suke kara rikita al'amarin sai a ce mata to tsakanin jinin haila farko da jinin haila na biyu kwana nawa ne wasu ce kwana bakwai wasu ce kwana goma wasu ce kwana goma sha biyar a'a babu wani kaidi a nan ma abin da za a ce mata shine shin jinin hailata da ya zo mata da farko ta tabbatar ya ɗauke eh kwana nawa take kwana uku ya zo mata kwana uku ya ɗauke ta wanka bayan kwana biyu kuma sai ga wani jini ya sake zuwa irin wancan sai ta ce to haila ta biyu ta zo mata ya yi kwana uku shi kuma ya ɗauke ya ɗauke da kwana biyu sai wani jini ya sake zuwar mata ma'ana kenan a wata ɗaya mace za ta iya yin haila biyu ko uku ko hudu a wata ɗaya biyu yana yiwuwa amma idan ya zo mata ya kwana ɗaya ya ɗauke bayan kwana biyu ya sake zuwa sai ta haɗa lissafin har ya cika kwana uku ɗin a daban-daban ɗin amma ya je ya cikakken kwanakin shi ya ɗauke ya sake zuwa ya sake zuwa a ƙarƙashin wannan in ka kiyaye wannan da kyau ta yi matarka tana jini sau biyu a wata ko sau uku ka sani duk wanda ka sake ta za ta iya gama iddata a cikin wata ɗaya dan ta iya yiwa ka sake ta kana ganin cewa a wata uku za ta gama idda kana ja mata hali kana ja mata kana ja mata sai kaga ta kusa gamawa sai ka ce ka dawo da ita sai kai ma za ka dan dana ko ka dan more ka wulakanta ta to a shi kuma a cikin wata ɗaya take yin jini uku sai ka zo ka ce za ka mai da ita sai ta ce ta gama iddarta sai jini ali ce sai a tambaye ta mutum ne kirki ce ba ta ƙarya eh sai a yarda da ita shikenan sai ka to yanzu sai dai ka shiga cikin layin zawarawa to da yawancin mata suna yin jinin haila a wata fiye da ɗaya ya kamata kowa ya binciki wannan game da matar shi don mafiyancin mutane sun ɗauka a wata ɗaya jini ɗaya a'a wasu matan wallahi da yawa sukan yi a wata sau biyu ko sau uku wasu ma har sau hudu Allah ya taimaka wannan hadisi gashi Bukhari ya rawaito shi a lamba ta 325 Muslim kuma a lamba ta 333 wa fi riwayatin a cikin wata riwaya sai annabi yake mata wa laysa bil haida ai wannan jini da ke zuwar miki dinan da'imin ba haila bace fa idza aqbalat al haidatu dan haka duk sanda haila ki ta zo fatruki salata to ki daina sallah in ana haila ba a sallah sai ba ban haba kadruha idan gargadan kwanakin haila ya tafi farsu bi anki dama sai ki wanke ainihin jinin nan daga gare ki wa sallu sai ki sallah muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi da abu dauda bukhari ya rawaito a lamba ta 306 muslim a lamba ta 333 abu dauda a lamba ta 282 da lamba ta 283 don kun ji wannan hadisi Allah madaukakin sarki ya taimake mu saboda yadda lokaci ya kure zamu saurara a nan sai gobe insha Allah ta'ala da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah